أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamu zahabi littafi mai suna alkaba'i inda yau insha Allahu ta'ala za mu tashi a kan darasi na goma a kan kabira ta hudu ko kuma ce ta biyar wadda take magana a kan manu'uz zakat hana zakka manu'u الزكاة نعم iya daga cikin babban laihi babban kabira wadda malamai suka ringa tattaunawa akan kafircin wanda bai yarda ba cewa zakka wajibi ce ko ba wajibi ba ce iya daga cikin abin da malamai suka ringa tattaunawa akan kafircin shi ko rashin kafircin shi saboda girman zunubin babban zunubi ne Allah hore maka dukiya Allah hore maka abinda za ka ba da zakka da shi ka hana alhali ta kai ko kuma ta taka dukkan sharaɗin da ya kamata a ce wannan dukiya ta gama amma kuma ka hana ita wannan zakka da harko za mu hara magana akan ita kanta zakkai me ake ce ma zakka malamai suke cewa azzakatu fil lugha min zaka yazku zakatan wa zaka'an abinda ake ce ma zakka shine kalma ce da ta samu asali daga kalma ta zaka yazku wannan kuma kalma ta zo a cikin alkur'ani mai girma a wurare daban-daban Allah subhanahu wata'ala yake cewa fala tuzakku anfusakum kada ku ringa tsarkake kanku ku ringa nuna cewa kukin ku ne kadai nagari ku ne kadai wanda suke da tsarki ku ne kadai wanda ba sa laifi to fala tuzakku anfusakum ko a'lamu man ittaqa haka nan Allah subhanahu wataala yayi magana akan ya kawo kalma ta zakka a wajen abin da ya shahi al-islah inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته سيتي ما زكى منكم من أحد أبدا in ba don fadala ta Allah ba da jin kanshi ma zaka minkum min ahadin abada ɗaya daga cikinku ba zai zama nagari ba walakin Allah yuzaki man yasha sai dai Allah subhanahu wataala yana tsarkake wanda ya ga dama bi ma'ana yana shiryar da wanda ya ga dama yana gyara wanda ya ga dama to kaga wannan anan wannan kalma tana nufin zaka ana nufin gyaruwa abu ya yi kyau to daga nan kalma ta zaka ta samu asali cewa ne kamar tsarkake dukiyarka ne za ka yi idan ka ba da haƙƙin allah a cikinta ita wannan zaka mataki-mataki ce akwai zakatul fitr wadda ake yi ƙarshen azumi akwai zakat ta amwani wadda ake warewa daga cikin dukiya dukiya asali akan zahab wal fidda ne akan zinare da kuma azurfa asalin zakka akan wannan yazo inda Allah subhanahu wataala yake cewa walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah ko wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim farkon ayi kita ya yi wallazi na amanu inda kafiran minal ahbari war ruhubani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibawuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun asali kenan ba kuɗi ba namu wannan ba su bane asali a zakka asali akan azhab ne wal fidda su ne kuɗi dama idan ana magana kuɗi wanda suka zama kuɗi shine zinare da azurfa wannan takardu zane ne aka musu aka musu ado aka ce ma kuɗi ne sai ka auka a kuɗin ne kake kashiya yau in aka dama sai ai kurwa a ce wannan kuɗin an wasa kashiya kuma shikenan har abada an wasa kashiya amma zinariya babu wanda ya isa mata kurwa ya ce an wasa aiki ne ko kai aikin banza ne saboda ne huwa alfulusul lati tahfazu qimataha bi nafsiha su dukiya ce wadda ke kare kimanta da kanta da kanta ba wani bane yake mata kima yanzu kaga dola naira sefa dukkan wani kudi nau'in euro da sauransu dukkan wani kudi wa'annan yan bariki da wayancan turani ke so in ce su ne suke gamuwa su mai kima su ce wannan kima shi kaza yau kaza ya faɗi yau kaza ya hau yau kaza amma zinariya babu wanda ya isa ya zo ya ringa nema ya mata karantsi ita haka Allah ya yi ta ita dama da aka yi ta kuɗi ne kuma babu ta yadda za a ce an wasa yayin da yau an ga dama sai a ce an wasa yayin naira da an wasa yayin sefa an wasa yayin dolar amma ba a ce ba an wasa yayin zinariya wannan su ne kuɗi na gaske to an zo an fallanta zakka a kan zinariya zinariya da azurwa to a nan sefa tamu idan muka auna daidai abin da yake kai kudin zakka shi ne a miliyan biyu da jikka 125 idan kana da 2 miliyan sanfan sankimin suka shekara to ya ka hudda masa zakka idan ka tashi hudda zakka kuma dv zai zakka yi per current 2 miliyan sanfan sankimin in kai dv zai per current zai baka sankantuwa mil sanfan sankimin jikka 53 da dala 25 a jikka goma za ka hudda dala 50 a jikka guda za ka hudda dala biyar. a jikka ɗari za ka hudda biyu da rabi a miliyan guda za ka hudda jikka ashirin da biyar ina wata an gane jikka ashirin da biyar a miliyan guda a miliyan goma ha za ka hudda jikka ɗari biyu da hamsin biyu san sankantumi a miliyan arba'in za ka hudda miliyan guda haka za ka yi ta lissani wannan shi ne haƙƙin allah kuma dole ka bayar dole ka bayar rishin bayarwa kabira ce kamar yadda zamu karanta yanzu ana babban laifi ne a wajen Allah subhanahu wataala iya daga cikin babban muhimmanci da zakka take da a cikin alkur'ani mai girma Allah da yake hada ta da babbar ibada ita ce sallah duk inda aka ce wa aqimus salata yake da an ce wa atuz zakata a tsaye da sallah kaje an ce a bada zakka wa aqimus salata ya ce wa atuz zakata kai yana daga cikin abin da zai nuna maka cewa zakan nan tana da mahimmanci da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai da aka ambaci wa'anda ba su ba da zakka da mashirkai ba don wai suna mashirkan ba irin masu bauta ma gunki a don a nuna maka cewa laihinsu babban laihi ne wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata narko na azaba ya tabbata ga mushrikai suwa wa'anda ba sa ba da zakka kenan kaga rishin ba da zakka kamantacceniya ce da mashirkai wannan halin su ne su ne wa'anda su dukiyarsu ba maganar su hudda wani haƙƙi a kanta saboda dama ba san allah ba wani aboki na yake ba mu labari ya ce sun an taɓa kiransu su je a yi lissahin zakka da su wajen wani attajiri sai da aka yi lissahi aka ƙare kuɗin da yawa yanzu misali in yana da miliyar guda yana da miliyar 40 miliyar guda zai bada zakka to kudin nashi sun yi haka kawai sai ga ya hudda wannan dungun kudaden wannan ya dauka bada sai ce wallahi bana iya ba kawai ya hudu in abubuwa babba sai ce kusa aljihun amma bana iya bada wannan kudin wanda kai tsoron ya ce malam kawai ya haƙuri amma wannan kudin ya ce ina ji in hudda miliyar in bada ya ce kanan iyaro ce kawai ya haku na dai wani abu wallah haka yi suka tashi ta shi ne kat wallahi kuma shekara da shekaru haka he ya yunkura zai bada kawai in aka almi lissayi zai ga kudin sun mutu lissayi sai ta biya gida to da yawa suna nan wanda zakai suna bada mai alakurhin bisa su akwai wanda kuma suka tashi bada ga abin da su bada ya su rage ya su bada wani bangare a ciki ko akwai wanda kuma ya su yi mursisi masu kyale su ibada kuma akwai wanda su yi biyan bashi da ita haƙƙin Allah ne ba a ce ba ka yi biyan bashi da shi zai su yi biyan bashi da ita ana bin ka bashi in kawai da zaka yi ka ce na gashi yana bin ka bashi sai ka bashi kai abin da yake ranka shine ka biya bashi amma kuma ka bilbe bashin wannan da zakka to kaga duka wannan aiki ne na haramun aiki ne wanda Allah subhanahu wata'ala bayya san shi zami magana a takaice akan bangarori daban-daban wa'anda ba sa ba da zakka da kuma irin hukumce-hukumcen da yake kansu da harko an yi tambaya aka ce shin menene hukumcin wanda baya ba da zakka shin ana iya kashe shi a shari'a ta musulunci a matsayin haddi ko kuma a matsayin ridda sai malamai suka ce to kala biyu ne irin wa'annan mutanen kenan idan irin wannan hukunci ya zo maka sai a ajiye hankali suka ce mammana a zakata jahilan wujubiha akwai wanda zai kiba da zakka saboda ya jahilci wajibcinta bai san ba cewa wajibi ce kamar mutumin da sabon shiga musulunci bai san ba irin wannan dokokin ya ce to irin wannan ya ce ba a ce masu ya kafirka ba a ce mai ya yi ridda ba a ce mai kaza a kawai nasiha ake kira shi amshi a nuna mashi hukumce-hukumcen da allah ya dora akan dukiya shi kenan kun sabki yau ne akai amma kai tsaye ba a zuwa amma mutum hukumci sai an bincika shin ya san wannan hukumcin ko bai sani ba shi ya sa musulunci ya haramta ka kafirta mutum da ainihi misali ka kalluwa na kace kaiwa na kafiri ne musulunci ya hana wannan aikin ba a yi a musulunci sai dai a ce mai aiki kaza kafiri ne tunan kahuta amma ka kalli mutum ka ce kaiwa na kafiri ne takanyu ya jahilci wannan abu takanyu a kan larura aikata abu takanyu a kowane uzuri baka sani ba to duka wannan abubuwan ka bincika idan wannan uzurikan gaba gida sun kau to a lokacin nan a matsayin ka nan da zaka mai hukunci kana iya zartar mai da hukuncin da ya dace amma ba kallon mutum haka nan kuka kawo da shi to wannan shine abin da ya kamata a yi idan kuma ya kasance ya san cewa wajibi ce a musulunci ya san wajibi ce a musulunci amma da gangam ya ce shi da gaba bai yarda ma wajibin ci to wannan kai tsaye ya kahurta in yarda cewa wajibi ce to wannan kawurci saboda Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata ya ce a bada zakka wa atu haqqahu yawma hasadi Allah ya ce a bayar kuma can yayi alƙawlin narko na azaba ga wanda ya hana walladina yakunizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah yace fa bashirhum bi azabin alim wannan duka sun tabbatar da cewa lalle wajibi ce in yinta yana gadar ma da mutum azaba to idan ka ce kai baka yarda ba wajibi ce alhali Allah ya ce wajibi ne kai kuma ka ce baka yarda ba to a lokacin nan ka kafarta wannan kuma bittifaq na na malamai amma idan ya yarda cewa wajibi ce kawo bada ne bai iya yi kamar irin wancan da muka bada misali shi bada ne bai iya yi to irin wannan zawwa ake da ƙarfi a amsa da ƙarfi ake amsa duke kai a wajen wasu ma har sai an buga mai wata wani mikir suna tara sai an mai tara dalilin wannan kin ba daji an amshi wani bangare ya duke shi amma a shari'a idan mutum ya tashi ya gani yana da duke da zai bada zakka ya ki badawa to kai tsaye amsa ake da ƙarfi da ƙarfi ake amsa saboda hikimar da Allah ya sanya a wajen bada zakka hikima ce ma'arufa ga ta nan a zahiri me hikimai rage talauci me hikimai a koya ma mutum diyan da dan adam yake da san dukiya ya kwallahe ta a zuciya shi to Allah subhanahu wata'ala yana koya ma ka hudda daga cikin ta ka bada akwai wanda bai iya ba wallah ka gani kai wajen bada baka da matsala wallah akwai wanda shi badawa matsala ce a rayuwar shi ya bada ko kyauta ya bada ko ita zakkai ya bada ko dan zumunci wallah bai iya ba shi yasa kaji Allah yana kiran cewa ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi sai ce wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum yace thumma la yakunu amsalakum ku ne ake kira ku zo ku bayar saboda Allah amma a cikin ku akwai da suke ruwa sai Allah ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda ya ruwa ya ma kanshi ruwa to dan ka bada Allah ka ba kai sai ana ka mu da shi ka bashi in Allah subhanahu wataala in yace ka bashi yana ne ka nemi mai bukata cikin bayan shi ka bashi shine kamar ka ba Allah ka nemi mai bukata ka bashi shi yasa a cikin hadisi shi kudisi da yake cewa fastata'imuni at'imukum ku nemi ciyarwa ta ko kuma ku ciyar hin ciyar da ku idan Allah ya ce ku ciyar shi zaka ciyar ka ka isa ka ciyar da Allah a'a ka ciyar da mai bukata ka tufatar da mai bukata ka ba mai bukata sai kasance ramce ne ka ba Allah da Allah ke ta in tuqridullaha qardan hasana duk wanda ya ba Allah ramce kai ko da sarkin garin ku kai ramce ya kira kai cewa da ramce nake so ka san girman ka ya kai girma darajar ka ta kai daraja ka kai ya kai ka buga kirki ka ce wani ramce wani ke bashi in aka diba aga shi girman shi aga shi ne ka ba ramce sai a ce lalle kai kinna musamman to Allah ke kiran ka ce ka bashi ramce ramcen zaka ba Allah shine ne ka kyautata ma mabukaci to a zakka akwai koyar ma da bayan Allah iya huddawa inda akwai wanda ba sa iyawa to yau da gobe kana huddawa sai gani ka koya ba da batta baka wahala inda Allah soke ka bada soke ka bada daga cikin abin da hikima ta bada zakka akwai kore hasada da kiyayya tsakanin ka da yan uwanka da kake tare da su wanda kake tare da su ba su da komi wani jari yake so wani dan kudi yake so wata rashin lafiya gare shi iya bukata ya je magani wani lakwal yake so biya wani arme yake so ma biya ko da duka kowa na da irin bukatun shi zakka hudda zakka wanda ya kai miliyoyi misali sai ka kira wana da wani misali ka ba su miliyan guda guda duk wanda ka ba miliyan guda in dai talaka ne ya kai ci zakka wallahi in yana zama hiyazi in yana da zafi yatsi duk yadda ran shi yake a bata wallahi ya dariya saboda abu ne wanda zai ji kamar an sabki zai sabki wani babban yauni a kan shi dama na ta kalkil yanzu kawai me za a yi executive ne za a yi duk cewa wani lokaci kuma he ka he sun samu kuma kalkil he la he tafi sai ga wasu abu sai ka ta kalkil ka tsara kaza ka tsara kaza suna samuwa kuma hannun he ka zo sai ka shiga wani yanayi daban kuma wannan kalkalin da ya cakule ka yi ka za ka yi wani abu sabo shi amma wallahi duk wanda ka ma wannan alheri duk yadda ke kinka wallahi ya ji fara sanka yana da shi yana shirye shi ne zai ma iya armi iya ta kalkalin yadda za a iya tattara kayan aiki ko wani abu ka ɗauko miliyan ka bashi ha shi kenan shi kenan bai da lahiya yana so je yi magani bai da hali ka ɗauko ka bashi bai da jari yana so ya fara kasuwa ka ɗauko ka ba shi kenan ta zai shi an ƙari kawai walla ko bai san ka ya fara san ka kuma duk wanda ya taɓa ka a gaban shi da inda ƙarin shi ƙari inda yana da halatti walla inda ƙarin shi ƙari to ba da zakka iya daga ce abin da yake rage hasada da ƙiyar tsakanin mutane makusantan nan naka ka samu guda biyar ka musu wannan alherin shekara ta dawo ba su ba ka nemi wasu ka musu wata shekara ta dawo ka nemi wasu ka musu nan da shekara goma mutum nuka ma suna da yawa wanda wani ya samu jari wani matsalar shi ta kore dalilin kaza da yawa matsaloli sun tafi sai gani cikin mujtama mutane da yawa suna kaunarka suna son ka makusantanka a koda yaushe suna ji da kai suna jin daɗin zama tare amma kai yake mai kake bada ko ka zo ka ringa ba su shikka shikka ko shikka biyu ka hudda zakka amma ba ka yi bayan da mutum zai ji ta a jikin shi takan yi wanda ka je ka ba jikka bilin shi ma na badawa takan yi wanda ka ba jikka bilin shi ma sha ba da jikka bilin kyauta ko na a an zaka hudda zakka wadda kullum ana kira ita dama ta ukhadu min aghna'ihim ne wa turaddu ila fuqara'i ana dauka ne daga wajen masu kuɗi ne ana kai ma talakawa wannan shi ne babban khususiyya da na musulunci shi musulunci wata baka kai ma malam ba ta baka kai ma shugaba ba ta ka kai ma wani ba a ta aka kawai in ka hudda ne mutalaka ka bashi tsakaninka da Allah ka hudda kuma daidai ka hudda ne mutalaka ka bashi to idan za ka bayar kai kokarin ka ba da abin da wannan talakan zai amfana da shi amfanar da takan yi baɗi shi ma ba wani takan yi baɗi ba wani wani dan uwa yana dan tebur yana dan kantin shi abubuwa ga sanin jarin ba su wuce 200-300 ba ka dauko irin wannan kudin ka ba shi ya cika wurin shekara mai tsawa ya kaji ana zancen shi ma na kokarin ya ba wani komin ka dage shi komin ka dage shi in ya ba wani ya gani shekara mai tsawa duk wanda yake ba da zakka duke shi karuwa take yana ta wahala mai ba da zakka daidai duke ta tagarada saboda ya tsarkake duke da wannan zakka bai bada daga cikin wa'anda aka yi tambaya a kansu akwai wa'anda suke ba da zakka rage wanda yake ba da zakka ya kasance ya rage wani abu a ciki kamata ya ba da miliyan guda sai ba da 500 yana ganin miliyan guda da yawa ce to shi ne malamai suka ce a zakatu fi ha haƙani zaka tana da haƙƙi haƙƙi guda biyu akwai haƙƙun lillahi wa haƙƙun lil'abdi akwai haƙƙin allah akwai haƙƙi na bayi ya ce wa ikiraju ha naƙisa amurin muharram wa huwa min at-tatfif alladhi tawa'ada Allah ahlahu bil wayl wal adha bayar da ita haƙƙi ne ke da kai guda biyu na Allah da na bayi idan ka bada ka sabki haƙƙin Allah kuma bayan Allah da suke tare da kai su ma haƙƙinsu ne ka ba su to rage ta abu ne haramun ne yana daga cikin rage ma'auni shi ne attatfif rage ma'auni wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wailul lil mutaffifin alladina izaktalu wa idza kaluhum aw wazanuhum ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين wani yana daga cikin kamar rage ma'auni ba da ta ya kasance an rage wani abu a ciki shi ne suka ce ammal farku bai da huwa bai da malla ya fa'uwa ni ha'iyan fala shakka an na malla ya fa'uwa ni ha'iyan a'azam jurman wa a hassu ƙadirar inda Allahi mimman ya fa'uwa na jisa shi wanda yake bada ta da ragiya ya yi wanda bai bada duka wannan abu ne a yi shi amma shi ma ya sani cewa idan ya gama da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai sha ba sai ya ɗanɗana azaba dalilin ƙin bayar da haƙƙin Allah yadda ya ce a bayar da shi cikakke yadda ya kamata to zakka akwai kuma ta dabbobi ya ake ba da zakka ta dabbobi zakka ta dabbobi idan ya kasance raƙuma ne gare ka daga raƙumi biyar zuwa raƙumi tara zaka ba da akuya guda raƙumi biyar zuwa raƙumi tara zaka ba da akuya guda daga raƙumi goma zuwa raƙumi sha hudu zaka ba da akuya biyu daga raƙumi sha biyar zuwa raƙumi sha tara zaka ba da akuya uku daga raƙumi ashirin zuwa raƙumi ashirin da hudu zakka ba da akuya guda hudu daga raƙumi ashirin da biyar zuwa raƙumi talatin da biyar zakka ba da bintu muhat ita ce macen raƙumi wadda ta cika shekara guda daga raƙumi talatin da shidda zuwa raƙumi arba'in da biyar za ka ba da bintu labun ita ce raƙumar da ta cika shekara biyu daga raƙumi 46 zuwa raƙumi 60 zakka ba da hikka ita ce raƙumar da ta cika shekara uku daga raƙumi 61 zuwa raƙumi 75 zakka ba da jiza ita ce raƙumar da ta cika shekara hudu daga raƙumi 76 zuwa raƙumi 19 zakka ba da bintalabun zakka ba da raƙumin da ya cika shekara biyu guda biyu kenan guda biyu zakka ba da wanda suka cika shekara biyu daga raƙumi 91 zuwa raƙumi 120 zakka ba da hikata ne raƙumin da suka kai shekara uku uku guda biyu za ka bayar to haka za ka yi ta lissahin har zuwa adadin wanda gare ka wannan shi ne haƙƙin allah kana da raƙumi guda 120 to zaka ba da raƙumi biyar ka a ciki raƙumi biyar ka zaka ba da ciki ka nemi wanda bai da sai ka ba shi wanda wanda bai dan wannan shi zuwa shekara ɗaya shekara biyu wannan zaka sun aihu guda biyu mai zaka shi ma ya fara tara alhamdulillah sai zakata ya ake ce mishi saniya tana tashi daga saniya talatin zuwa saniya 39 zakka ba da saniya guda wata cika shekara guda daga saniya 40 zuwa saniya 59 zakka ba da saniyar da ta kai shekara biyu daga saniya 60 abin da ya sama nan kuma za ka ba da saniyar da ta kai shekara guda amma guda biyu guda biyu za ka ba da to haka za ka yi ta lissafi haka nan dabbobi kanana su kuma daga ɗa arba'in ake fara lissayensu idan kana da dabba ɗa arba'in akuya ko timkiya ko rago zuwa ɗari da ashirin zaka ba da akuya guda kawai idan kana da ɗari da ashirin da ɗaya zuwa ɗari biyu zaka ba da akuya biyu idan kana da ɗari biyu da ɗaya zuwa ɗari uku da gomiya tara tara zaka ba da akuya guda uku idan kana da akuya ɗari hudu zuwa 419 zakka ba da akuya guda hudu wannan shine haƙƙin Allah akan ka a zakkar da zaka bayar ta irin wannan to haka idan kana da irin wannan dukiya ne zaka nema ka san yanda yake in yaso sai a yi lissahi sai a bayar abin da ya dace na sai mu komo cikin littafin uquba ko kuma kabira ta wanda bai bada zakka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawquna ma baqalu bihi yawm alqiyamah Allah ke cewa wala yahsabanna alladhina yabkhaluna kada wa'anda suke ruwa bima atahumullahu min fadlihi da abinda Allah ya ba su na fadala su ringa tsammanin wannan rowar da suke yi alkhairi ne a gare su bal huwa sharrun lahum wannan sharri ne a gare su sai dawwakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyama saboda wannan abin da suka hana kin wannan za su yi dakon shi gobe kiyama insha Allah ta'ala haka nan Allah subhanahu ta'ala ke cewa wailul lil mushrikeen alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun yake cewa narko na azaba ya tabbata ga mushrikai alladhina la yu'tuna az-zakat wa'anda ba sa bada zakka wa hum bil akhirati hum kafirun wanda kuma a lahira suna daga cikin kafirai kaga iya daga cikin abin da yake nuna zakka rashin bada ta ba karamin laifi bane iya daga cikin kamantacceniya da mushrikai wanda su ne ba sa bada zakka dama ba san ba hukuncin Allah akai haka Allah subhanahu wataala yake cewa walladina yakunizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah wanda suke taskance adh-dhahaba wal fidda zinariya da azurfa wala yunfiqunaha fi sabilillah ba sa bayar da ita saboda Allah fabashshirhum bi'adabin alim wannan kamusa albashir da azaba mai radadi yawma yuhma 'alaiha في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون wannan ayar ta sabka sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam sai suka ji manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa tabbal lidhabi tabbal lilfidda mi ake da zinariya mi ake da azurfa yaquluha talatan yana maimaita hakan har sau uku qala shakka dhalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakan sai yauni sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka damu sun ji ana ai manzo sallallahu alaihi wasallam yana aibanta dukiya iya cewa mi ake da dukiya mi ake da zinariya mi ake da azurfa shikenan sai suke cewa fa ayyu malin nattakhis to idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma zinariya da azurfa to mi za mu dauka a matsayin dukiya anan fa qala umar sai umar yake cewa Allah kara mashi yarda ana a'lamu lakum zalika a'lamu lakum zalika fa qala ya rasulullah sai ta wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake nema manzo sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan abin da yake ni yace inna ashabaka qad shaqqa alaihi sahabbanka wannan magana da kai ta ta da musu hankali fa ayyu malin nattakhis wani dukiya zamu dauka yace lisanan zakiran wa qalban shakiran wa zawjatan tu'inu ahdukum ala dini yace abinda zaka dauka wanda shine jin dadin duniya ya kasance Allah ya baka harshe mai yawan zikiri da zuciya mai yawan godiya wa zaujatan tu'inu ahadukum ala dinihi kuma ka samu mata da za ta taimaka maka wajen yin addininka yace wannan shine jin dadin duniya kuma shine yafi dukkan wata dukiya amma in ba wannan ka samu ba to mi ake da zinariya mi ake da azurfa Allah taimake kai kasance halshin ka ko yaushe na ambatan Allah zuciyarka tana cike da godiya ko yaushe kana gode ma Allah alhamdulillah alhamdulillah to idan ya kasance har kake kuma Allah taimake ka da mata wadda bata ta dama hankali tana taimaka ma addini to ka samu dukkan dadin duniya kamar yadda yazo a wata ruwaya yake cewa ai dadin duniya gabaki dai azwajatu salihah ita ce mace ta gari don da ya samu mace ta gari wanda za ta taimake shi a rayuwar shi ta duniya da rayuwar shi ta lahira to shi ya samu hizata lahu dunya hakika ya samu ta abin da ake ce jin daɗi na duniya dan ya kasance matakka mai fitina ce mai tada hankali ce mai rikitarwa ce to babu kai bajin daɗi za ka zo in zaka shiga gidan kana larura ka huto tunanin abin da ya tama ne kake zaka shiga kana tsoro ka shiga ku game da ita kana barci da ido ɗaya kana tsoro ka ta shaƙe ka kona a makamanta abubuwa dai ga sanan kowa da irin larura shi don allah jarabce ka da mace fitananniya wallahi ba magana dama kai sallah an tsi sai ka shekara goma baka sallah da musuwa da karkamar da sallah ita za ta zo gaban sallah ta ka ta shiga kai ta tunani a kai ta fitane ka deja kana tunanin kuna da iya kaza baka so a rabu saboda yaran ka na kaza irin wannan tunanin yana ta zo maka to mu zo sallallahu alaihi wasallam da yace mana mu rike mu samu mata ta gari wanda za ta taimake mu akan addinin mu shine dadin duniya wallahi ka tambaye wanda yake yake jin jiki a hannun matar shi zai ga maka cewa a duniya ba abin da yake a ce matar ka ta kirkice Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya san haka shi yasa yake ga mana mu ringa godiya ga Allah idan Allah ba mu irin wannan na a nan wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a ranar kiyama wanda suke ɓoye dukiya ba sa bayarwa to za ta kasance musu abin da za a musu azaba da shi ya tabbata daga manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min sahibi dhahabin wala fidda la yu'addi minha haqqaha illa idha kana yawm al-qiyamah sufihat lahu safa'ihi min nar fa uh na'am fa uhmiya 'alayha fi nar jahannam فيكوى بها جبينه وجنبيه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقض النم حتى يقضى الله بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار منذ صلى الله عليه وسلم يكتوى باب إيه دقا تكينكو وان الله با دوكيا زيناريا كو أزرفا la yu'addi minha haqqaha baya bayar da haƙƙin ita wannan dukiya da Allah ya bashi yace illa idza kana yawmal qiyama sufiyat lahu safa'i min nar yace sai ya kasance a ran tashin kiyama za a bujuro mishi safa'i min nar da wasu kamar zinariyar da ya hana da alfiddar da ya hana su za a sawwara mishi a maida su a narka su ya kasance abin da za a ringa mashi azaba da suke da fa'uhmiya alaiha fi nari jahannam za a zo a jewa shi cikin wutar jahannam fayukuwa bi hajabi na huwa jambaihi zata kasance tun daga saman shi har kasan shi har bangarorin shi dama da hagun ko'ina wuta ce ta lullube shi tun daga goshin shi damar shi hagun in shi bayan shi gaban shi ko'ina wuta ce dalilin mi haza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum takrizun yace kullama baradat uidat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana yace duk lokacin da wannan abin da aka lullube shi na wuta da shi yayi sanyi ya huce hallo sai a sake mimita mai wani wannan kuma za a min shi gwalgwadon shekara 50 alf sana shekara 50 wai ana mai wannan azaba wa kahin a yanke mai hukuncin shi dan wuta ne kudin aljanna ne wanda Allah ba dukiya yake bayar da hakkinta wannan azaba zai shiga tsawon shekara dubu hamsin tukwana daga baya a waiwayo kanshi a bincika wai shi aljanna yana iya shiga aljanna ko ba zai shiga ko wuta za a kai shi kenan mai hisabin ma kahin a maka wannan abin za a fara ji haka a cikin tubana kai wanda baka bada zakka idan Allah hore maka ka dangana ka bada wannan abin da ka bada shine rabanka shine raban kuma haƙƙin Allah ne haƙƙin Allah haka nan kuma yake cewa sai aka ce kila ya rasulullah fal ibn suka ce ya ma'aikin Allah to raƙumi ha shi ma ya zakka shi take manzala sun salmi ce na'am wala sahibu ibn la yu'addi la yu'addi minha haqqaha illa idha kana yawm al-qiyamah butiha laha biqa'in qarqar awfa ma kanat la yafqad minha fasilan wahidan tadawhu bi akhfafiha وتعده بأفواهها كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار shi ma wanda ya ba da raƙumi zakka ta raƙumi ko kamar yadda muka zana yadda za ka ringa bayarwa daga biyar zuwa tara ka ba da akuya daga goma zuwa sha hudu ka ba da akuya biyu haka dai kamar yadda muka zana ɗazu to yana daga cikin abin da al'adar larabawa take idan suna da raƙumma ko kuma suna da shanu a duk lokacin da suke yawon kiwo da su zuwa marita sun sha ruwa suna ƙoƙarin su tatse su idan suka tatsa ko da a ce ba za su yi amfani da wannan abin da suka tatsa ba za su yi ƙoƙarin kyauta da wannan madar da suka tatsa ga mabukata ko matafiya cikin daji ne suke zuwa kiwon tun da lokacin da a saman raƙumi ko saman doki ne ake yawon ake balago kana cikin kiwo he ga wani ya zo hucewa ka tatsa ka ajiye ka ce wani gashi ya ɗauko makayan shi ka zuba mashi to yana daga cikin al'adarsu taimakekeniya da wannan madara ta wannan dabbobi daga nisu kasancewar mai dabbobin wannan sun ci daga cikin abincin da allah ne fitar da shi ba su yiwa ba kai ka bani ciyawa ce ko kuma ruwa ne na tafki wannan duka abu ne na Allah suka zo suka amfani da shi sai ka huddo madara daga cikin wannan to kana huddowa kai ma ka kokari ka ba da sadaka ta wannan abu to akan shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam magana anan duk wanda yake da irin wannan dabbobin baya kokarin ya fitar ya bayar la yu'addi haqqaha baya kokari ya fitar ya bayar shine cewa buddi halaha biqa'in qarqarin awfa yace zai samu kanshi a wani wuri mai hili mai zirhi bancin hilin zirhi gare shi kuma a cikin zirhin hannun kuma hili ke kuma a cikin wurin wani narko ne na azaba ke da kai a ciki ka duba irin tanadin da aka ma dukkan wanda bai ba da haƙƙin Allah Allah in ya ce ka ba da kyauta ka ba da sadaka wannan an baka dama in ka dama ka ba da in ka dama ka hana amma abin da shi haƙƙin Allah wallahi in baka bada ba za ka gamu da Allah akwai ruwa da ta tabbata a gaba za mu karanta ta ya daga cikin abin da yake sabbaba yunwa da fari da rishin sabkar ruwa rishin bada zakka rishin bada zakka haƙƙin Allah ne dole ne a bayar yace to za a ringa ma mutum azaba wanda ya hana wannan shi ma gwargwadon shekara dubu hamsin har sai an zo tukwana hatta ya kudin lahu benin nasu har sai an zo an yi hisabi tukwana a duba a gani shi a ina ma yake wuta za ko aljanna za haka nan wanda kuma yake hana zakka ta shanu ko ta ƙananan dabbobi la yu'addi minha haqqaha bai ba da haƙƙinsu illa idza kana yawmal qiyama futiha laha biqa'in qarqari za a kashe ran tashin kiyama a wani wuri mai zurfi mai kwaɗi wanda yake da ƙara mara daɗi shine karkar yace laysa fiha aqsa wala jalha wala adba تنطوه بقرونها وتطوه بأزلافها كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة wannan shi kuma a cikin wurin azabai za a gama shi da wasu dabbobi mahaukata wanda masu wani irin ƙaho karyayyen ƙaho wanda yake da kwai wurin da in ya caki mutum zai ji mishi kamar misali ne ake bada na irin wata halitta da za a kawo maka a gobe kiyama a cikin ramunka na azaba za a gama ka da wata halitta wadda dabba ce ita ma wadda take da wasu nakas-nakas a jikinta amma kuma wannan abin da shi zata ringa maka azaba har zuwa shekara dubu hamsin ta kwana daga ba a zo a hisabi a san wai kai ina ma matsayin ka yake ina ma zaka wannan duka ana magana ne ga wanda yake kokarin ya hana zakka to yanzu sai wani yake tambaya yace to idan mutum dabbobin da gare shi tarin jakuna ne ma ya zakar shi take kana da jaki misali wajen ɗaɗari biyar ya zakar shi take eh dukiya ce ana tatsar shi haramun ne hatashawa hatashi misali in an hede shi yayi annabi ya ce idan dubigal ihabu faqad tahura idan aka jemi fata ta tsarkaka ana nihin idan dabba ta mutu a lokacin nan hukuncin ta hukuncin haramun hurrimat alaikum almaitatu waddam wa lahmul khinzir yanzu amma idan aka dauki aka hede ta aka huda fata sai aka jemi fata to ta tsarkaka ita wannan fata ana yi amfani da ita to tunda matacce hukuncin jaki gare shi shi ma aka ɗauki hata aka yi amfani ma yanzu dai na na jeho tambaya shin jaki wanda ya tara dukiya ta jaki zai ba da zaka ko ba zai ba da zaka ya zaka shi take kudinsu da kudinsu za a wani a bada eh bautan canza kansu to yanzu kaga akwai wanda shi sana'a shi ce haka shi jakuna yake sai da ya zai hudu zakata ta abin malamai da yawa sun yi shuru akan wannan matsala sai suka ce kawai zai shiga ƙalƙashin ayan nan fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara haka dai Uthaymeen ya fara shi da aka mai tambaya akan wannan aka ce sa alfadari su jakki su wane ne mutane suna kasuwanci da su kasuwanci su ba haramun bane kasuwanci su kasuwanci jakki ba haramun bane tunda abin da ake amfani da shi ta wata hanya ana amfani da shi ta wajen dako ta wajen balaguro da sauransu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya hausa man jakki kamar da abu zar ya fada ya ce ya goya shi a bayan zaki kun tura difan nabi sallallahu alaihi wasallam ina bayan manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce mai ya gula ko a hadisin wannan to sai ce fa man ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharra ya ce fa in ista'malta al-hamira fi khairin fa hiya khair idan kai amfani da jakki a abubuwa na alkhairi shikenan alheri fa wa in ista'malaha al-insanu fi shar fa hiya shar idan kai amfani da ita wajen sharri sharri ne misali shi nuwa ya zo sayan jaki wajen ka tabbata yanka zai ci ka sai da mishi ka gani ka tabbata shi ci yanka ke ci ko kuma wasu ne daga cikin musulmai wanda suke ci tunda akwai 'yan ƙura'aniyun ko idan aka tambaye su aka ce musu suna da ayat ta haramta jakki da raƙumi da wannan da kare akwai ayat ta ce cin jakki haramun ne akwai ayat ta ce cin kare haramun ne babu duka a hadisai suka su a yakin haibar mazala sallallahu alaihi wasallam an zo an ɗora tukunyoyi na abinci an yanka jaki an yanka hadda raƙuma aka yanka hadda doki ya tambaya aka ce ga akwai tukunya ta jaki akwai tukunya ta doki ya ce ta jakin a zubda ta amma ta dokin a barta jaki haramun ne ba ce shi kuma kare abu ne ma'aruf a ma'aruf a sunna cewa shi haramun ne ba ce shi tunda shi har ma an haramta ajiye shi a gida don ado yanzu a kone zai je sai garje alman kome ake ce musu kawai na ado ne ba na gadi ba misali ya kasance kana wata anguwa wadda barayi sun sha maka kai ana abubuwa wanda tabbas rike kare zai kawo matsalaha wajen mutane su sha maka lahiya barayi su sha maka lahiya to wannan babu lahi don ka rike kare wannan shari'a ta baka dama ka rike shi shi zai dama aka ce ko na farauta ko na gadi amma haka dan ado ka je ka hudda mulayika ka siyo kare ka kawo ka ringa daukan shi kana ana mai kaza ana tirataman shi ko yana cin abincin da talaka ashirin hesici an aka dauko valar din shi akwai wanda a wuni wani ci kilo biyu na nama a wata ma wa cin kilo ko wata biyu ka gani to irin wannan kare ka kaga na ado ne to wannan mazala sistan mai ce mala'ikan rama ba sa shiga wannan gidan duk gidan da ya rike kare saboda ado malakara masa shiga amma dan gadi wannan laba sa shi wagan aka tambaye su su kawo hujja ta cewa ba a cin kare a cikin alkur'ani ba su da ita irin su ce kawai al'ada ta tafi akan haka ba su da ita to duk abin da ya kasance haramun ne yanzu kaga ba ka zo karin kasuwancin karnuka amma shi na jiki kana iya ba ka zo ka rinka kasuwancin alade ba wannan haramun ne kafa'an alade da shi da giya ta hukuncin su guda wanda yake kasuwancin shi kamar yadda yake kasuwancin giya duk ta su guda haka ya kai kiyasi akan duk abubuwan da ya kasance ba ci a cikin abubuwan da ba a ci kaga akwai zaki ba a cin zaki ba a cin su damusa ba a cin su musa su gahiya duka ba a ci ha? e duka suna da hira duwa take da wannan hira ba a cinta duk da ba take da hira ba a ci su kwado duk ba a ci ai akwai wanda zai gani yanzu ana wasa ga wani shi sana'a shi kawai ringa soya kwado na sai da ba a ci haramun bai shiga hukuncin nama ruwan tana shi yana rayuwa a waje yanzu yadda kwato zai fura-fura a waje ya za a kiyi yayi kiyi ya biya yi ko ta gani shi kai sarraha ma annabi a hadisin ya ce shi ba a ce naman shi ba a ce to akwai list tana nan ta jerin dabbobin da ba a ce to bai dacewa kai kasuwancinsu matuƙar waɗannan dabbobin ba ana amfani da su ba ta wajen wata hanya daban ko ta abin hawa ko yaki ko na makamcin haka amma in dai ba a cin su haramun ne kai ma kuma haramun ne kai kasuwancin su ina wata an gane malai ce kala sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar ɗaya cikin mutane ukun da za a sanya gidan wuta amirul musallat shugaba mai zalimci wa sarwatin min malin la yu'addi haqqa Allah ta'ala min mali da wanda Allah ba shi dukiya baya fitar da haƙƙin Allah a wannan dukiya wa faqirun fakhurun da kuma talaka mai alfahari mai girman kai mai jiji da kai bai da amma kuma shi ba'ari na shi eh daidai ne ba'ari na ka gaskiya ne yana da kyau a kowa girmama kan shi duk da cewa bakka da kaka wulakanta kanka a taka ka a wuce da sauransu duka amma kuma ba a so ka ringa alfaharin ka ce kai ba za ka yi ba wannan sana'a kala kaza alhali kai ba kada alhali kana iya yi ga sana'a nan kana iya yi ka samu abin da zaka ruwa ma kanka asiri ka ce kai girman kai za ka yi ba kai wannan to Allah bai san irin wannan talaka bakkada kuma ga wata sana'a kana iya yi i ka ruwa ma kanka asiri ka hutu Allah bai san girman kai da ka bakka da kuma kana irin wannan abin yayi maka yawa ba mai hudda daga talauci in ba Allah ba to in ya kasance Allah bai san ka kai kuma kuma kana talaka kai ka kashi gaba kenan da haka ka sassafta kawai sassafta eh ka arena ka gaskiya ne amma kakkarin ga jiji da kai inda zai hana ka kai aikin da zaka samu abinda zaka taimaki kanka وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي من كان له مال يبلغه حج حج بيت الله تعالى ولم يحج yace wanda yake da dukiya lokacin hajji yayi dukiyar tana iya bashi dama ya je hajji yake zuwa ya je hajji au tajibu fihi zakat ko dukiyar ta isa a hudda mata zakka walam yuzakki kuma yake bada zakai ya ce sa'alar ruj'a inda maut zai ringa roƙon Allah ya maido shi duniya a lokacin da ya zo mutuwa faƙan lahu rajulun ittakin laha ya bi na abbas fa'in na ma ya sa'alar ruj'a alkufa sai wani ke cewa ya kai abdullahi ɗan abbas ka ji tsoron Allah ba masu neman dawowa duniya sai kafirai ya za ka ce wanda yake da dukiya ya yi hajji ƙi da wanda yake da dukiya ba da zakka yake bayarwa zai ringa roƙa ya komo ka ringa kamanta shi da kafiri sai abdullahi dan abbas yake ce mishi sa'atulu alayka bidalika qur'anan yace ni bana kwaina sai da zakara zan ka maka aya ta alqur'ani ta tabbatar da haka yace qala allah ta'ala allah yake cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut ya ce ku bayar abin da Allah ya arzitar da ku tun kahin mutuwa ta zo ma ɗayanku fa ya kula rabbi laula a khartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akun min salihin ya ce ya ubangiji na inda a ce ka jinkirta ni zuwa ga wani ɗan lokaci kaɗan da na bayar kuma da na kasance daga cikin nagari ai ko addi zakat wa akun min salihin ai a hujja kila lahu ko kuma in kasance daga cikin nagari bi ma'ana in je in yi hajji fama yujabu zakat to me yake wajibtar zakka yace iza balagal mal mi'atay dirham wajabat fihi zakat kila fama yujibu alhajj azzad warahil yana kawo wannan ayat shikenan sai kowa sallama mishi wannan shi ne gadan hujja magana yayi bai kawo aya bai ka hadisi ba kawai yace wanda bai je hajji ba yana da hali wanda bai bada zakka ba yana da hali idan ya zo mutuwa sai ya rinka roƙon Allah mai doshi kawai sai hudu haka sai wani ya ce kai wannan abu ne na alamu na munafu na kafirai kafirai ne aka yi magana a kansu cewa za su neman Allah mai dosu sai abu laɗa ba sai ce zan kama ka ayar tabbatar da haka Allah yana cewa za su zo wanda aka kira ya su ringa bayarwa za su ringa cewa laula a hartani ila ajalin ƙaribin magana ta kare fa asaddaka wa akum min salihin yana fa wannan ayi shikenan kowa yarda kuma sai aka ci gaba da lamari ake tambaye shi to ya kai Abdullahi dan Abbas yaya ne mutum wasu kuɗi ne mutum ya tattara zai bayar da zakka sai ce mai idan kana da dirhami 200 ka je ka bayar da zakka sai wani kuma ya ce to menene zai wajabtan ma da mutum hajji yanzu a wannan zamanin nawa ne kuɗin hajji 3 miliyan ikele ko to idan mutum yana da ita kadai zai bada kawai ta yi to da guzirin a ce su kadai gare ka za ka bada ka tai ka dawo mafi yawa misali wani biya maka zai in aka biya maka bakka da wasu kudi a jabaka da komi an biya maka wala ka tai akwai da yawa da suke shiga wani rudu ka ji suna cewa wai ni da a biya mana gara a bani kudi na wallahi wani rashin tunani ne rashin tunani da rashin lissafi in ka mutu gobe ha to in Allah ya taimake ka ta hajjin da ka ta hajjin ajalinka ya zo ƙarshe kana dawowa sai ka mutu da hajji a wuyanka ka ta wurin ubangiji akwai alherin da yi wannan kana cikin mawuyacin hali ka aro abubuwa sun kulle maka Allah ya taimake ka ka biya ma hajji da ka ta wurare ke da koyi na musamman na addu'a ka daga hannu ka roki Allah subhanahu wataala ka kai kukanka ka ringa sallah a harami wanda sai mutum ya shekara wajen dubu nawa a garin nan tukwana zai je da sallah ka eh irin wannan sallah a harami aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ta hi ta garin da daraja nawa ha sammil dubu ɗari dubu ɗari sai ka yi sallah dubu ɗari za ka yi daidai da wanda ya sallah guda ɗaya ta a harin ka rinka ci a ba kudin ka kaimi da kudin in ka zo wajen saffa da marwa lokacin amsa addu'a ne in ka zo wajen tsayuwa arfa lokacin amsa addu'a ne wurare ga su nan da yawa za ka ɗaga hannu ka roƙi allah takan yi wannan zuwan da kai arzikin ne zai buɗa kana zuwa kana ɗaga hannu kana dawowa shi kenan magana ta tahiya ce kawai za a yi ta yi allah ya amsa ka ringa ta a ba kudin ka kai mai kudin wallahi wannan kwarai rashin tunani ne a biya ma hajji ko umara ka ringa ta a ba kudin ka kai mai kudin ka je wannan wurin da ake cewa Allah ne kiraye ka ka je Allah ne taimake ka ta yi dubinne suna nan suna so su zo ba samu suka zo ba kai kuma wanda kake da kudin ka je ka yi hajji ka ki ka ce ai hajji kiran Allah ne a kai an kiraye ka ko baka je bane ɗaya yake da wanda aka yi kiran sallah yake tashi yi sallah ɗaya kuke da shi kana da kuɗin hajji kuma kana da kuɗin da alhamdulillah sun ishe ka misali a ce ma'aikaci ne kai tara kuɗin ne kai wata in yi mutu ma wasu kuɗin sake zauwa da su ɗan kasuwa ne kai kuɗin zauwa suke suna fita suna shiga suna fita alhamdulillah je ka kai ka roƙi allah kuma allah ƙara buɗi wallahi baka je ba baka ce Allah ne bai kiraye ka ba Allah ya kiraye ka tunda ya baka hali kamar ɗaya kake da wanda aka yi kiran sallah yake zuwa sallah ya ce Allah bai sa bane sallah irin amsa kuɗa to shine duk wanda Allah ba shi hali ya je haji duk wanda Allah ba shi hali ya bada zakka shine za mu shiga magana ta gaban da kita la tubu zakatu fil hul al mubah zakana mu'addal lil istimal wannan wata mas'ala ce daban wadda insha Allah sati mai zuwa za mu shige ta akan matsala ta sarka ta mata wanda misali suke ajiya a gida wanda suke sawa sauransu da hukuncin sanya zinariyan ma ga namiji da hukuncin sanya ta ga mace duk insha Allah ta'ala za mu yi magana akan abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله